muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau biyar ga watan sha'ban lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da hudu ne ga watan ɗaya lissafin miladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masjid Imam Malik unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke na mako mako cikin littafin Muftasar Kaba'ir na Imam Zahabi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi za mu tashi a cikin shafi na arba'in da uku tsakiyarsa muna magana ne akan nushuzul mar'a ala zawjiha duƙunƙuni wato na mace da take wa mijinta wato kin yadda da mace ta ki yadda da mijinta wa qala sallallahu alaihi wa sallam manza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri Allah la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya yi sujada a wani wani da ba Allah ba da na umarci mace ta yi sujada a mijinta wallazi nafsi wallazi nafsi muhammadin muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa la tu'addi al-mar'a haqqa rabbaha hatta tu'addi haqqa zawjiha kullahu mace ba ta ba da hakkin Ubangijinta har sai ta ba da hakkin mijinta gaba ɗaya. Bi ma'ana, in ta kiyaye haƙoƙin mijinta, to sai Allah ya karɓi ibadar da take yi. Hatta lausa alaha nafsaha, wai saboda ku gane tsananin hakkin da yake kan mace na mijinta. da zai neme ta a karan kanta wahiya ala qatabin tana kan gadan naƙuda shine qatabin ai mata sun san naƙuda su ma mazan sun sani Hausawa sukan ɗan yi ‘yan baituka, ce ciwon naƙuda ba hauka ba, ko? Saboda haka ciwo ne na haifuwa wanda mata suke jinsa yana tayar musu da hankali to wai ko tana wannan yanayin ne in ya nemi ya neme ta to kada ta ki lam tamna'ahu kada ta hana shi kanta to kun ga tsananin hakki kenan babu hakkin da ya wuce hakkin mace hakkin miji akan matarsa inda kin yi aure to duk wani hakki a bayan hakkin mijinki yake wajibi ne ki kula da mijinki ki kiyaye masa haƙoƙin haƙoƙin da aka ce nasa ne rawahu ahmad wa ghayruhu sahihul jami an duba sahihul jami kai malama suna cewa ma koda ya tauye miki wasu haƙoƙin naki ke kar ki tauye masa hakkinsa ko ɗaya ki cika masa kuma ki nemi naki a wajen Allah in kika cika aikin ke ne da riba gobe kiyama wala yadhlimu rabbuka ahada da dai ubangiji baya zalunci duk da cewa malaman usul suna cewa la darara wala dirar ad-darar yuzal babu cuta ba cutar dona duk yadda aka samu cutuwa kawar da shi ake akan haka ne aka fitar da ƙa'idoji na aure musamman a yanzu da ilimi ya yawaita cewa in an samu kariya kar ai aure to sai kaga wasu iyayen suna taurin kai akan haka wani ma mijin ne da kansa yake taurin kai sai kuma an yi auren sun haɗu da sun haifi kariya ɗin kuma sai ya ga kamar an cuce shi alhali shi ya cuci kansa sau da aka wajibi ne irin wannan gwaje-gwaje a ringayinsu saboda a kauce wa cutarwa shari'ar musulunci ba ta so a cutar da kowa shi yasa in aka aka yi aure da mai kariya da mai kariya to kaga za su shiga cikin damuwa wannan 'ya'yan da za su haifa wanda suke ɗauke da kariyar ai za su tayar musu da hankali a ce maka mutum ba yadda yake gashi nan ga jinya ko da yaushe kuma kai ga yadda tattalin arzikin yake ga kuma yadda maganin nuwa suke da tsada saboda haka wajibi ne a kauce wannan ko mutum yaƙi shi ne kuma angon to kar a yadda ya auren saboda shi yanzu kawai soyayya ne take ibansa ko da uban yaƙi kuma ko da uban yana so kar ai ko yarinyar tana so kar ai saboda daga baya za su gane cewa lalle an musu gata saboda shari'ar musulunci ad-darar yuzal duk yadda za a samu cutuwa kawar da shi ake akan haka kun ga bai kamata a daura auren da aka za a yi shi ba a yi wannan gwaje-gwajen ba kai a matsayinka na liman karka yadda ka daura sai an kama ka takardar an gwada cewa dukansu lafiya ko kuma ba za su cutu ba ta wannan bangaren to sai a yi Allah ya datar da mu amma idan kuka kibi ba washe yace in ka ji ba za ka ki gani ba lidhalika yajibu ala almar'a saboda haka wajibi ne akan mace an tatlubu riba zawjiha ta nemi yaddar mijinta wa tajtanibu sukhutihi ta nisanci fushinsa wala tamtani minhu mata aradaha kada ta hana shi kanta duk lokacin da ya bukace ta illa an yakuna laha udhrun min haidin aw nifasin aw siyami fardin sai dai in tana da uzuri wani uzuri na jinin al'ada ba a kusantar mata in suna jinin al'ada ubangiji ta'ala yace yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Ubangiji ta'ala ya ce, Suna tambayan ka dangane da jinin al'ada, ai wajen jinin al'ada, ka ce musu ƙazanta ne a nisanci mata kar a kusance su, kusanta na sunna lokacin da suke jinin al'ada har sai sun tsarkaka. idan suka tsarkaka ku zakke musu ta yadda Allah ya umarce ku wa qaddimu li anfusikum amma ku gabatar da kawunanku dan yan wasanni da sauransu aw nifasin ko kuma tana jinin biki jinin haifuwa ba a kusantar mace tana wannan jinin aw siyami fardin ko ko tana azumi na farilla banda na nafila domin azumin nafila sai da izinin mijin idan ku ya miki izini kin yi to babu dalilin da zai sa ya karya miki azumi amma sai kika dauka kawai ba da ba sanin sa a cewa aka ce baya halasta ga mace ta azumi alhali mijinta yana gari sai da izinin sa in dai na nafila ne amma na farilla ko ba izininsa zaki don izinin ya wuce nasa umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki inda na farilla ne wa fi hadhihi halat a waɗannan halaye da aka ambata la tamtanu illa min aljima'i shi ma ba za ta hana shi ya taba jikinta ba illa min aljima'i faqat saduwa ne kadai ba za ta yadda ba amma duk wani abin da zai yi da ita zai yi amma banda saduwa shari'a ta hana saduwa amma bata hana gogayya da jiki ba ba kamar yawan da Yahudawa suke ba a cikin al'adarsu da ɗabi'arsu ba. Su a al'adarsu da ɗabi'arsu, idan mace tana cikin tana jinin al'ada, ba sa cin abinci da ita, ba sa shan ruwa da ita, ba sa zama taburma ɗaya ma da ita, inuwa ɗaya ba sa zama, ɗaki suke ware mata a can ƙuryar gida, a ringa miƙa mata abinci ta taga, har sai ta gama. ko kuma musulunci ya ce a'a a zauna da su waje ɗaya a ji abinci kwano ɗaya a haɗa jiki da su sai dai kada a kusance su kusanta na jima'i shi yasa addinin musulunci sai ya zo tsaka-tsaki wato ya zo mafifici zaɓaɓɓe suka nasara su kuma ɗan Kirista, har matansu ma suna al'ada suna afka musu ba ruwansu. Mu kuma Musulunci sai ya zo ya shiga tsakanin addinin Yahudanci da addinin Nasarananci. Shi yasa Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada. Ay khiyaran Allah ya sanya ku al'umma zaɓaɓɓiya mafificiya. kuma muna tsaka-tsaki addinin musulunci yana tsakanin zagewa ne da nokewa wato addinin yahudanci akwai wuce gona da iri akwai tsanani addinin kiristanci akwai sakaci mu kuma tsaka-tsaki ne akwai yadda ya kamata a yi tsanani akwai yadda bai kamata a yi tsanani ba sau da haka musulunci bai hana mu'amala da wacce take jinin al'ada ko jinin biki ba sai dai mu'amalar auratayya ne kaɗai ya hana wato a yi jima'i amma a zauna taburma ɗaya inuwa ɗaya a ci abinci a kwanta waje ɗaya duk wannan shari'a ba ta hana ba illa kawai kada a kuskura a afka a yi jima'i shine shari'a ta hana saboda haka Mala ya ci gaba da bayani cewa wa yajibu alal mar'ati aidan ya wajaba akan mace kuma du dawamul haya min zawjiha dawwama da kunyar mijinta abin da yake kwalliya a mata kunya kunyan nan abu ne mai kyau saboda haka mace ta kasance mai kunya kar ta zama tsefaffiya yawa idan ta a buɗe ba kunya kata haka wa ta'a li amrihi da kuma da'a ga umarninsa wal ibtiadi an jami'i ma yuskhituhu da nisanta duk abin da zai fusatar da shi duk abin da zai fusatar da miji so ake ki nisance shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ittala'atu fil janna fara'aitu aksaru ahalu halfukara, na tsinkaye aljanna, na leƙa aljanna lokacin da aka yi isra'i da miraji da ma'aiki alaihi salam, sai ga mafi yawan ‘yan aljanna talakawa ne. Wattala'atu fin nar, ya ce na leƙa wuta fara'aitu aktsaru hannisa daga mafi yawan 'yan wuta mata ne a karadawar bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi wa ya ƙolil imamu shamsuddin zahabi fitta aliƙa ala hadal hadith imamu shamsuddin zahabi mai hadith mai littafi yana faɗa dangane da ta'aliki a wannan hadisi yace wa zalika bi sababi qillati ta'atihinna lillahi azza wa jal wa rasulihi wa li azwajihinna dalilin da yasa suke zama 'yan wuta mafi yawa sune 'yan wuta saboda sababin ƙarancin biyayyarsu ga Allah mabuwayi da ɗaukaka da manzansa da kuma mazajensu. Ku ga yadda aka haɗa biyayya ga Allah da manzo sai aka haɗa kuma da mazaje. Da mace za ta kasance mai biyayya ga Allah tukuru, mai biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sau da ƙafa, amma mai saɓa mijinta wuta za ta tafi. Sai ta haɗa biyayya ga Allah da manzansa da kuma biyayya a mijinta. Bambancin kaɗai, miji ba a masa biyayya in saɓan Allah ne, innama ta'atu fil ma'aruf, ana ɗa'a ne a cikin abin da yake mai kyau. Sau da haka, kamar kace wannan karacin na amare ne da angwaye. Sau da haka, ki ji cewa duk abin da mijinki ya umarce ki in na gaskiya ne na da'a ne na biyayya to ki bi duk abin da ya hane ki ba na sabo bane ki hanu amma in ya miki umarni da saban Allah ba za ki masa biyayya ba wa kasaratu tabarrujihinna da kuma yawan tabarrujinsu shine fita tsirara hadisi ya tabbata cewa siffofin biyu na mata ‘yan wuta ne, ya ce, amma shi a zamaninsu bai gansu ba, amma mu yanzu gashi muna ganinsu. Kasiyatun ariyatun gashi sun sa tufafi amma tsirara suke, ma'ilatin mumilatun karkatattu ne masu karkatarwa. ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kansu kamar tozar raƙumi la yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha wa wala yarihna rihaha ba za ma su ji ƙamshin aljannar ba to za a gansu da yawa sun sa tufafi amma gashi na ana kallon jikinsu yana kaɗa ta ko'ina sun fitar da tsaraicinsu, ita mace auratun, al'aura ce illa waje hawa kafaiha, sai fuskarta da tafukanta ne kaɗai in suka bayyana babu laifi. Sai kuma abin da iska zai ɗan kaɗa tufafi ya bayyana wannan ma ba laifi. Amma ki sa kaya ana kallon jikinki. ana kallon sashen jikinki ki fitar da gashi kin yi attachment to kun ga wannan duka shine yake sabbaba musu shiga wuta kenan sai ki kiyaye ki daina iyaye a zuba ido a tarbiyyar 'ya'ya, domin Allah madaukin sarki ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da iyalanku daga wuta ta ya za ku tseratar da su ta hanyar ɗora su akan daidai ta hana su saɓawa Allah ta hana su saɓawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kula da irin shigarsu da fitarsu da waɗanda suke mu'amala da su ƙawaye, a zuba musu ido, a caje wayoyinsu jifa-jifa, a tabbatar da cewa ba su sau hanya ba, na'am, sai ya ci gaba da cewa, bayan ya ce wa kasaratu tabarrujihinna wattabarruj idza aradat alkhuruja da kuma tabarruji in tana so ta fita in za ta fita to zaka ga tayi kwalliya wa al labisat afkharu thiyabiha ta sanya tufafi na alfarma wanda tafi alfahari da su wata jammalar ta ado, wata hassanar ta kwalliya ta gyaru, wa kharajat ta fita taftinnan nasa tana fitinar mutane bi nafsiha da kanta fa in salamat hiya koda ita ta kubuta bata je ta aikata aika aika ba bi nafsiha lam yus lam yuslimu nasa minha to mutane ba za su kubuta daga gare ta ba wasu za su fitinu wasu in suka ga tsaraicin to sai sun je sun yi aika aika kaga ta fitini mutane kenan qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace almar'atu auratun mace al'aura ce fa idza kharajat ishtarafaha shaytanu in ta fita shaydan sai ya kawata ta sai ka ringa kallon ita special ce ba irin taka ta gida bace kuma duk iri ɗaya ne saboda haka cikakken mutum shine ka kula da wasu abubuwa daga cikin abin da cikakken mutum zai kula da shi duk matar da ba ta ka bace ba ruwanka da ita kar ka taɓa ta duk dukiyar da ba ta ka bace kar ka taɓa sai ka zama cikakken mutum in kana haka amma duk matar da ta zo za ka kai hannu to kai ba mutum ba ne. Duk dukiyar da ta zo gabanka ba tantancewa za a kai hannu, to kai ba mutum ba ne. Saboda haka, ka zama amintacce kuma mai ƙarfi mai tsayuwa akan daidai. Turmuzi ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul kaba'ir. da Imam Zahabi babban littafin kenan qala ar-rasul karim sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu awratun mace al'aura ce wa innaha idha kharajat min baitiha in ta fita daga gidanta istasharafaha ash-shaytan shedan sai ya kawata ta wa innaha la takunu aqrabu ila allahi minha fi aqrabi baitiha mace ba ta kasancewa kusa da Allah fiye da yadda take kusa da take cikin gidanta wato mace in tana gidanta tana cikin gidanta tafi kusa da Allah me yawan fita tana nesanta da Allah kenan matar tsari ita ce tafi kusa da Allah ko da yaushe to amma yanzu turawa sun fito da matan ko an fito da su eh a ce tallafi sai mata a ce kaza sai mata wani su kola sai mata waye mata ƙungiyoyi su ma mata a musu ƙungiyoyi kamar yadda maza suke da shi ai ta yaudaran ku da kuɗi wannan kuɗin kuma ba za ki ƙoshi da shi ba har ki bar duniya ko miliyan nawa ke da shi kina burin na gaba saboda haka ki tsaya a matsayinki yaro tsaya matsayinka kar me saboda haka ki tsaya matsayin ki ke matar aure ce ba a hana ki kasuwanci ba idan kin yi wani abu na ilimi ba a hana ki ki yi aiki da shi ba amma dai ki san matsayin ki ki tsare kanki ke matar aure ce ko kina aiki to ki san ke ba kamar wacce bata da miji bane kina tsarewa mutuncinki kina tsarewa mutuncin iyayenki kina tsarewa mutuncin ƴaƴanki kina tsarewa mutuncin mijinki da mutuncin kanki dan ke din uwar wasu ce kakar wasu ce ƴar wasu ce matar wasu ce saboda haka duk sai kin kiyaye musu haƙoƙin su in baki kiyaye ba za a zagi duk waɗannan da kike kallo a sanadiyarki za a zagi iyayenki ce basu baki kulawa ba da tarbiyya a zagi mijinki a ce da yus ne bai da kishi a zagi ‘ya'yanki a ci mutuncinsu su cin mutuncinsu za a yi da ‘yan uwanki, to ki kare wa duk waɗannan mutunci kuma ki kare wa mata ‘yan uwanki mutuncinsu, kuma ki kare martabar addininki. Kar a ce, wai ‘ya'yan musulman nan ku kalle su, a'a, ki kare mutuncin addininki, ki darajar da ta addininki, ki bi koyarwa addininki ko kina aiki ki tsare abin da ya kamata ki tsare na'am Ahmad Tabarani ya fitar da wannan hadisi fil awsat in an duba sahih targhib lambar hadisi na 342 za a gani qala sallallahu alaihi wa sallam ma taraktu ba'di fi an-nas fitnatan adarru ala ar-rijali min an-nisa rawahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban bar wata fitina a baya na ba da ta fi cutar da mazaje fiye da mata a sanadiyarsa ake sata sanadiyarsa ake zamba cikin aminci sanadiyarsa ake kisa sanadiyarsa ake kaza fitintunu da dama irinsu da yawa saboda mata ake to wannan imam muslim ya fitar da shi lambar hadisi na 2067 hadisi na ƙarshe da zamu karanta wa qala sallallahu alaihi wa sallam la tu'dhi imra'ata zawj imra'ata imra'atan zawjaha wata mata ba za ta cutar da mijinta ba fi duniya illa qalat zawjatuhu min min al-hur al-aini face matarsa ta hur al-aini ta ce la tu'dhihi kada ki cutar da shi qatalakillah Allah wadanki fa inna ma huwa indaki dakhilun yanzu shi ya shigo wajenki ne yana wajenki ne yushaku an yufariqiki ilaina ya kusa ya rabu da ke da wajenmu saboda haka Allah wajenki matar aljanna tana kishin mijinta to Allah ya sanya mu cikin mazajen aljanna mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu duka aurata-aurata da ake yi da kuma za a yi yanzu Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya daidaita tsakani ya sa a samu zaman lafiya ya zama auren su kasance mutuka raba waɗanda ba mu da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya ba su lafiya ya ƙara musu lafiya اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه wa mato ala zalik babban malaminmu Sheikh Abibu ya kaura kwana ya kare Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya sanya aljanna ne makomarsa muna taziya ga dukkan wani musulmi ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya gafarta wa Sheikh Abibu ya kaura ya sa aljanna ce makomarsa mu kuma da sauran malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya duk wanda da kuma sauran mu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد آمنا بالله وحده واستمسكنا بالأروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم حسبنا الله وكفى سميع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى اللهم لا أتدى لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وقضيتها لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين